أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin littafin khutuwatun ila sa'ada idan yan uwa ba su manta ba muna karatu ne a cikin babin sadaka da kuma falalar sadaka yau idan Allah madaukakin sarki ya kaddara za mu tashi a shafi na 69 da malam yake masa fasali da la ta tasaddaq ala al-faqir li yad'u walak da kai dan uwa kada kai sadaka alal faƙiri ga mabuƙaci liyad'u laka domin ya maka addu'a idan za ka yi sadaka ka yi don Allah ka yi don neman abin da yake gurin Allah kada ka yi domin neman yabo ko godiya daga ainihin bayi Allah maɗaukakin sarki shi umarni da a yi sadaka kuma ya sanya gwaggwaɓar lada ga wanda ya yi sadaka dominsa in ya zamanto za ka yi sadaka mujarradan domin kawai wanda ka yi wa sadakar yi maka addu'a ko don ya gode maka ko don ya yaba maka to lallai ka zubar da ladan wannan sadaka ɗin da ka yi kamar yadda za mu ji a cikin karatun Allah yadda. قال يرتقي العبد بالصدقة إذا أخلص فيها لله باوا ينا سام درجة لأوككا سندي الصدقة ديي إذا أخلص فيها لله إذن يأينهم إخلاصي وألا أتكي ونا صدقة ديي wato sanadiyyar sadaka za ka samu ɗaukakar daraja da matsayi a gun Allah walam yarju biha nawala da'awati makrubin ya ba da sadakar ba yana fatan samun wata addu'a daga gun wanda yake cikin damuwa ko bakin ciki ko wanda yake cikin bukata ba irinsu sun ba da sadakar sun yi dishiru ba a gode ba daga nan sai su ce ba za su ƙara ba shi wannan wanda yake mabukacin ba iya bukatarsa shine a gode ko a ɗaura shi a midiya ko a yabe shi ko a ce wani mai ne ko ya baka kyautar naira dubu goma fatansa shine da sassafe ka zama shine wanda zai fara gani a kofar gidansa ka zo godiya to kada kai sadaka kana neman buƙatar godiya ko yabon wanda kai wa sadaka ko wanda kai yayi wa damuwa aw sana'an aw talaba shuhratin sannan kada kai sadaka kana neman yabo ko kana neman ɗaukaka da wannan sadakar da ka yi ɗabi'a ta mutanen ƙwarai farawa daga annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga sahabbansa da mutanen ƙwarai cikin tabi'ai har zuwa wannan zamani idan suka yi sadaka suna ƙoƙarin ɓoyewa ne cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su samu shiga inuwar allah inuwar al'arshin Allah ranar alkiyama ranar da babu inuwa sai wani inuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma ma tunfiqu yaminuhu annabi ya ce wa rajulun da wani mutum tasaddaqa bi sadaqatin da ya bada sadaka yayi wata sadaka fa akhfaha ya boye sadakar bai bari an san shi ya yi ba komin kaɗan ɗinta komin yawanta shi iya wanda yake bukata ya sani shi ne Allah ya yi sadakar har ya zamanto damarsa bata san ko hagunansa bata san abin da damarsa ta ainihin bayar ba wannan yana cikin waɗanda za su shiga ainihin inuwar al'arshin Allah ranar alkiyama ‘yan uwa ɓoye sadaka yana da muhimmanci. tare da cewa akwai gaɓoɓin da idan bawa ya bayyana su babu laifi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani in tubu da sadaqati fa ni'immahi Allah ce idan kuka bayyanar da sadaka lokacin da za ku yi ta madalla da ita sadakar abin da ake nema ku kyautata niyyar sai Allah ya ce wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum amma fa idan kuka ɓoye lokacin da za ku yi sadakar kuka ɓoye ta kuka ba wa fakirai mabukata fa huwa khairun lakum boyewar a lokacin da za ku sadakar shi ne fi alkhairi gare ku kenan dai ko da babu laifi bayyanawar to amma boyewar shi ya fi malama suka ce idan za ka yi sadaka ta zakka a wannan gabar babu laifi bawa ya bayyanar da sadakar zakkarsa a sanya bayan da ita amma sauran sadakoki na tatawu'i na nafila wannan ɓoye su da ainihin ƙin bayyanar da su shi ne abin da ya fi cikin tabi'ai da kuma magabata na ƙwarai irin sadakoki da suke yi na abinci in muka ɗauki misali sai da umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda da shi khalifa na biyu bayan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawo da daddare yana yawo cikin dare yana jin koken mutane ya ji bukatarsu idan ya ji bukata cikin tattaunawa ko ya ji kuka na wani gida daga cikin wanda suke ƙarƙashin mulkinsa ya fahimci bukata ce ta abinci to cikin daren zai je ya ɗauko abincin a gadon bayansa ya je ya sauke musu ba tare da sun sani ba tare da cewa wannan sauke nauyi ne na shugabanci amma yana nuna mana kaiwa makura wajen ɓoye aikin alkhairi a cikin irin wannan yawon daren da yake yi na jin bukatu da koken mutane ya sama wa yassa mata wacce ainihin ta zama mata ta gari gare shi hakanan cikin tabi'ai an samu wasu ana gane su suke sadaka su suke ba da kyautar abinci su ajiye a kofar gidaje ne bayan sun mutu wasu in an zo ana wankan gawarsu ne ake ganin kanta na ɗaukan nauyi a bayansu ake gane cewa ga aikin da suke yi cikin dare suna ɓoyewa wasu idan aka ɗauki sati-sati biyu gidajen da suka saba suna kai aikin alkhairi suna kai sadaka ba su ga an zo an ajiye musu abin da aka saba ajiye musu ba suke ganewa cewa lalle wannan nan da ya rasu to shi yake aikata wannan alkhairi kaiwa makura kenan wajen kyautatawa da sadaka sabanin mu a yanzu idan za a yi aikin alkhairi sai an tara masu hoto an tara masu bidiyo an haska kyaskyas an an daura a duniya tare da cewa wani lokaci abin da za a bayar din ma bai wuce ya biya bukatar wanda aka ba wani kwana daya ko kwana biyu ba to shine malam yace kada mu yi sadaka muna neman yaban mutane ko kuma neman shura aw tahsila matma'in min zukhrufil hayat sannan kada kai sadaka kana mai kwadayin samun wani abu na kawar rayuwar duniya idan ta saddakta ala faqirin idan ka tashi za ka yi sadaka wa wani mabukaci faqiri fala ta tasaddaq alaihi li ajali an yad'u lak kada ka yi masa sadaka kada ka ba shi wannan sadakar kawai domin ya maka addu'a bal mala ya ce ba haka ba an fi alaihi ibtigha a mardatillah kai dai kawai ka ainihin ba shi sadakar ka ciyar da shi domin neman yardar Allah maɗaukakin sarki Allah da ka bayar dominsa ya gani kuma zai gode maka zai yaba maka jiya nake ganin wani labarin wata baiwar Allah da wani mutumi Allah maɗaukakin sarki ya sa ya samu kuɗi ya zo ƙauyensu yana gina musu masallaci da makaranta yana zaune ko yana kishin gida a gefe ana aiki wannan mata ta zo wucewa sai ta kunce zaninta ta ɗauko naira ɗari ta ɗauko naira ɗari a irin yadda mata suke ɗaurewa a bakin zaninsu sai ta jefa masa a cikin hularsa za ta wuce sai ya ce mata baiwar Allah wannan kudin kuma na menene sai ce ba masallaci ake ginawa ba ni ma na ba da gudumawa ta ne a sanya a wannan aiki na Allah domin in samu sakamako ranar alkiyama wannan mutumin sai wannan lamari ya bashi mamaki wannan mata mata ce mai karamin karfi kwarai sai ta je ta yi aikatan take samun abin da za ta ciyar da ainihin iyalinta sai wannan mutumin ya ce idan ba za ki damu ba zan raka ki zuwa gida domin allah ya nuna maka mahimmancin yin abu don allah kuma allah ya yi alkawari cewa idan ka bayar zai ninka maka anfiq ya bna adam anfiq unfiq alayk ya kai dan adam ka ciyar ni ma zan ciyar maka zan baka zan rama maka abin da kai sama da ninkin ba ninkin abin da ka bada wannan mutum ya bi wannan mata zuwa gida abin mamaki da ya je gida sai ya same ta akwai wasu ma marayu a ƙarƙashinta wajen su biyar ko shida suna jiran ta dawo daga wannan aikin ta zo ta ciyar da su abin sai ya bashi mamaki sanadiyar wannan aikin alkhairi da ta yi don Allah wannan bawan Allah ya mata goma na arziki ya ainihin ba ta abinci suka gina mata shago suka sanya mata jari suka taimake ta aka canja mata rayuwarta zuwa ga ainihin yalwa daga talauci da take fama da shi a baya kaga wannan muhimmanci in za ka yi kai don Allah maɗaukakin sarki ta bayar don Allah ba tana fatan samun yabo ko tana fatan samun sakamako a gurin wani bawa ba sai Allah maɗaukakin sarki ya canja mata tun a gidan duniya da abin da ya fi alkhairin abin da ta bayar to shine malam ya ce kada idan za ka yi sadaka ka yi kawai don mutane su ainihin yi maka addu'a bal ka ainihin ciyar kana mai neman yardar Allah maɗaukakin sarki litakuna dakhilan tahta qawlihi ta'ala domin ka zan ka shiga cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa minan nasi cikin mutane akwai wa'anda man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah yake sayar da kansa yana mai neman yardar Allah madaukakin sarki yana bayar da abin da yake da shi na dukiya yana sadaka yana ciyarwa kadai domin samun yardar Allah madaukakin sarki wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayansa qala shaykhul islam babban malamin musulunci shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani yake cewa fi qaulihi ta'ala karkashin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan suna ciyar da abinci ala hubbihi ga mabukatansa ko kuma suna bukatar abincin amma an sun ga wanda suka fi su bukata sai su ba su ko kuma suna ciyar da abincin ga waɗanda suke da bukatar abincin miskinan cikin miskinai wa yatiman da marayu wa asiran da kuma ainihin fursunoni ko waɗanda aka ribace su a filin yaƙi in sun bayar da wannan abin da suka bayar din idan waɗanda aka ba wa suka yi nufin godiya suka yi nufin yabawa sai su tsare su su ce innama nut'imukum liwajhillah ba ma buƙatar addu'arku ba ma buƙatar godiyarku ba ma buƙatar yabawanku kawai mu mun ciyar da ku ne domin neman yardar Allah madaukakin sarki لا نريد منكم جزاء ولا شكورا باما نفن سامو ونسا كمكو أبنك كوبا ما فاتنك قولي منا ومن طلب من الفقراء الدعاء ابن تيمية يتدون دينيمي سامو وتأ الدعاء دغور فكيري ديكي با وصدقة كويكي أينهن كوتتاوى أو الثناء كوكما ينا باسو كوي دنسو يبا مسا خرج من هذه الآية ya fita daga wannan aya baya cikin ainihin waɗanda suke ciyarwa domin neman yardar Allah madaukakin sarki fa inna fil hadith alladhi fi sunan abi dawud domin ya zo cikin hadithin da ya zo cikin sunan abi dawud ainihin cikin kitabu zakat babu adiyat babu adiyat man sa'ala Allah النبي صلى الله عليه وسلم يكتشوى من أسدى إليكم معروفا فكافئوه أو رواية من صنع إليكم معروفا فكافئوه النبي يتدو وندا يأي كتامك وان أيك الخير وان دي وان كوت تامك يمك وان أبو نبجنتا كون داد داوا النبي يتي فكافئوه كأنه مسا مكافأة كراما مسا كبيا مسا كوكو ساكا مسا sai annabi ya ce fa'in lam tajidu ma tukafi'uhu idan ba ku samu abin da za ku ainihin saka masa da shi ba fad'u lahu ku ta masa addu'a hatta ta'lam ainihin ainihin saka masa na biya masa ainihin kwatankwaci ko sama da abin da ya mun na alkhairi wannan abin da ka ba da sadaka musamman mu a Najeriya da yawa abu ne da ba mu da bukatarsa ban ce duk ba amma da yawa abin da muke ba da sadaka abu ne da yawanci ba mu da bukata ko bukatar mu ya rabu a kayi in abinci ne sai abin da muka ci ya saura wanda yara suka jagwalgwala suka sassa hannu in riga ce sai wacce muka sa ta tsufa wata sai an mata faci to wanda in baka samu mai karba ba ma sai dai ya zama maka bola a gidanka ko kuma ya dame ka da wari in baka da dabbobin da zaka zuba su ci amma hakan zaka ga ana tsawa a almajirai Allah ku tafi kun damu mutane abincin da idan aka bar shi a rufe a gidan kafin gari yawa idan aka bude ba za a iya wanke kular ba sai an jira minti goma ko sha biyar ba wai fresh abincin ake ɗiba a basu ba in kuɗi ne sai ka zaɓo wacce ta muni wani ma kana tunanin ba za a karɓa ba ko ka je gidan mai ka ba da sadaka to ashe ma kai ne ya kamata a irin wannan ɗabi'ar tamu ta najeriya idan ka ba da sadaka aka karɓa ka gode ka ce na gode na gode a ranka kana mai nufin wannan abu da ka raba ni da shi ina godiya in ɗanyen abinci ne za mu bayar sai mun nemo mafi lalacewa ƙasa-ƙasa wanda tsakonkwani ne a ciki duk cokali ko duk ɗiba sai an yi artabu da tsakuwa haka za mu ɗauka mu baya ashe a irin wannan yanayin mu ne ya kamata idan muka ba da kyauta ko muka yi sadaka musamman to mu gode idan aka karba a gare mu shine wanda ya karbi sadakarka wannan shine ya gode a wato shi ya taimake ka masu yawo zuwa kasashe musamman kasashen larabawa irin su saudiya za ka ga yadda waɗanda suka ba da kyauta na abin da yake daidai abin da suke bukata suke mu'amala da shi a gidajensu musamman na abinci irin abincin da za su ci a gidajensu shi suke bayarwa wani lokaci sukan ba da sama da abin da za su ci a gidajensu yana iya zuwa ya maka kyautar kaza shi ya koma gida ya sha dubino da madara shi kenan kai abun ka kazar wani abu ne mai mahimmanci da kana bukata amma suna ba wa mutane mutane suna karba suna muku addu'a suna jazakumullahu khairan barakallahu fikum suna matso ku suna cusa muku abincin dan ku karba sannan kuma su yi muku addu'a to wannan ita ce ɗabi'a da ake so wanda yake kyauta wanda yake ba da sadaka ya sifantu da ita kada ka bayar ka koma gefe kai keme mai ka jira dole sai an gode maka dole sai an yaba ai bara ma da na bashi shinkafa da azumi bai turo min godiya ba ko bara da na tura masa kayan sallar yaransa bai gode ba ina ruwanka kai dai kai fatan Allah da ka bayar domin sai gode maka kuma da bai gode maka ba shin baka ƙara ganin budi a cikin harkokinka da kake masa da diro nan sadakar da kake yi ta iya yiwuwa Allah yana tabbatar ko yana nuna maka cewa ya karba abin da kai kenan wali hada saboda haka kanat aishatu radiyallahu anha matar manzon Allah nana aisha uwar mu'mini ta kasance idan arsalat ila qaumin bi hadiyatin idan ta tura wasu mutane wata kyauta ko wata sadaka ta ƙulu lin rasuli tana faɗa wa ɗan aike da ta tura ta ce masa ma za ƙalu lak da ka je ka ba su wannan kyautar ko da ka kai musu wannan saƙon sadakar me suka ce maka ta ƙulu ko kuma tana cewa ma ya ƙulu na me suke cewa menene response ɗinsu da ka ba su wannan ainihin saƙo da na aike ka da shi ya ƙulu ɗan saƙon sai ya ce sai su ce barakallahu fikum suna cewa Allah ya maku albarka fataƙulu sai ta ce fataƙulu aisha sai nana aisha ta ce wa fihim barakallah su ma Allah ya masu albarka na ruddu alaihim mithla ma qalu muna miyar masu da kwatankwacin abin da suka ce wa yabqa ajruna lana mu kuma cikakken ladan mu na sadakar mu sai ya tabbata gare mu idan ka ba wa mai bukata ko mai sadaka ka ba shi sadaka ya ce Allah ya saka kai ma ka ce Allah ya saka wannan shine abin da wannan hadisin na nana Aisha yake karantar da mu Allah ya biya da gidan aljanna ka ce ni ma na gode Allah ya albarka ba wai kawai ka zauna na gode Allah ya sa amin amin cikin wannan hadisin abin da za mu fahimta shine kana rage yawan ladan da za ka samu ta hanyar amsar addu'ar da suke maka in ka bayar suka gode kai ma ka gode masu rawahun nasa'i al'imamun nasa'i ya fitar da wani hadithin a cikin asunan kubra كتاب عمل اليوم والليلة ما يقول لمن ما يقول لمن أهدى لمن أهدي له وقال بعض السلف ونساشا مقباتانا تيوا إذا أعطيت المسكين إذا كيبا ومسكيني مبقاتي ونعب فقال سيتي بارك الله عليك اللي مك البركة فقل كيما كتي بارك الله عليك اللي مك البركة ai dukanku bayi ne na Allah kai Allah ya baka cikin abin da Allah ya baka ka bashi da ya gode maka kai ma ka gode masa kana da godiya kana da ladan gode masa da kai sannan kana da ladan gode wa Allah madaukakin sarki da kai al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla hannu na sama da yake bayarwa shi yafi alkhairi akan hannun kasa da yake karba kai iya kokarin ka ya zama hannunka ko da ba kullum yake sama ba ya zamanto kuma kada ka zamanto hannunka kullum a ƙasa yake kai kullum ɗan bani ne in ma a banin kake samu in an bakan kai ma a cikin banin kai ma ka ɗaura hannunka a sama ka ba wani amma ba a baka ba kawai kai shiru goma a baka kar ka zama haka ba ka da alkhairi ta tare da kai arada abin da yake nufi annahu idza asabaka bid-du'a idan ka wa mutum kyauta sai ya biya ka da addu'a fad'u lahu bi mithli dhalika du'a kai masa irin addu'ar da ya maka idan ka bashi mafi yawan addu'ar da ake mana a ƙasar nan ko ake a ƙasar nan idan aka ba da kyauta shine Allah ya karba kai ma idan aka ce ma Allah ya karba ka ce Allah ya karba na gode kama ƙara masa Allah ya biya amin Allah ya biya kai ma na gode ka miyar masa da kwatankwacin irin addu'ar da ya maka ko ma kai masa kari wannan koyi ne da magabata daga ciki akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su nana aisha radiyallahu anha hatta la takuna i'tabta minhu shay'an har ya zamanto kayi masa kyauta sannan baka karbi sauyin wani abu cikin kyauta ko sadakar da kai masa ba itab shine akhdhul iwad karban sauyi har ya zamanto ka bashi ka masa addu'a ko kuma ka bashi baka jira yayi maka addu'a ba in ka bashi ka jira yayi maka addu'a kamar kayi reciprocating na abin da ka bashi ne ka nemi sauyin abin da ka bashi shi ya ba ka bashi wani abu na bukatar rayuwa shi kuma ya dawo maka da wani abu na addu'a ta iya yiwuwa ma kenan ya fi ka alkhairi domin kai abin da ka bashi zai kare shi abin da ya baka za a taskance ya amfane ka to in ya baka to ba a ce karka karba ba ba a ce ka zage shi ko kai fushi ba a'a ka miyar masa kwatankwacin abin da ya maka kyauta da shi ka masa kyautar abin bukata sannan ka masa kyautar addu'a wa qala aidan ibnu taymiya kuma yake kara cewa cikin majmu'ul fatawa wa man talaba min al-ibad al-iwad duk wanda ya nemi sauyi a gurin bayi na wani abin alkhairi da ya yi tana'an wannan sauyin na yabo ne au du'a'an ko kuma ya nemi addu'a ne au ghaira dhalik ko wani wannan lam yakun muhsinan ilaihim wannan bai zamanto mai kyautatawa zuwa gare su ba in ya zamanto za ka ba da sadaka ne kawai don a yabe ka ko kawai don a yi ma addu'a to wannan baka zamanto mai kyautatawa bayin Allah ba فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الصدقة مال من مسلم شيخ الإسلام الله يمس رحمة يكي بين تشيوى للي صدقة من أجل الدعاء kawai don ayo mutum addu'a la yadkhulu sahibuha fi qawlihi ta'ala la yadkhulu sahibuha fi qawlihi ta'ala baya shigar da mai yin ta cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa innama nut'imukum liwajhillah lalle kawai mun ciyar da ku mun ba ku wannan kyautatawa ne domin neman yardar Allah madaukakin sarki ko domin fuskar Allah madaukakin sarki فالمسلم ما لا يتي كاغا مسلمي يتصدق لوجه الله yana yin sadaka ne kawai domin neman yardar Allah ko domin neman fuskar Allah madaukakin sarki wa ma yahsulu biha da abin da yake samu daga ainihin ita sadakar min tafrijin lil kurubi na ainihin kwaranyewar bakin ciki wa izalatin lil humumi da ainihin gusarwar damuwa هي ثمرة من ثمار, من ثمار الصدقة لوجه الله wannan samara ne amfani ne da yake samu daga cikin amfanin yin sadaka domin Allah madaukakin sarki iya in ka takaita shi da cewa kamar yadda muka faɗa a cikin samaratu sadaka a baya in iya samun yayewar damuwa da bawa yake samu ne ko kuma wato kwaranyewar bakin ciki da yake samu sanadiyar sadaka in iya wannan shine sakamakonsa na yin sadaka ya kai a ce bawa ya rike sadaka yana yi domin duk wanda yake sadaka ba zai zauna cikin damuwa ba wanda yake sadaka don Allah Allah zai yaye masa damuwa Allah zai kawar masa da musiba Allah zai shiryar masa da zuriyarsa Allah zai biya masa bukatunsa in iya waɗannan su ne abin da bawa zai samu in yi sadaka ya kai a ce za a yi sadaka a ce babu wani lada da zai ƙara samu a lahira sanadiyar sadaka sai wannan biyan bukatun a duniya iya su kaɗai sun isa su sa bawa ya rike sadaka ya ci gaba da yi magabatan ƙwarai akwai wanda aka hakaito cewa ya yi wa kansa alkawarin cewa babu ranar allah da za ta fito ta fadi face sai ya yi sadaka ba wato kullum garin allah in ya waye ya ɗaura wa kansa wajabcin yin sadaka sai ya yi sadaka kafin rana ta faɗi ko kafin da ya kwanta ya bacci aka wayi gari wata rana ta zo ba shi da abin da zai sadakar da shi ya duba gidansa gaba ɗaya ya caje ko ina bai samu abin da zai sadaka da shi ba sai wata rubabbiyar albasa albasa ne saura a gidansa albasar kuma ta fara lalacewa kuma albasa idan ta fara lalacewa an san yadda take haka wannan bawan Allah ya ɗauki wannan albasa ya gyara ta ya sanya ta a cikin rigarsa ya fita har yana ya yi ta nema har Allah ya haɗa shi da wanda wannan albasa za ta yi masa amfani ya ɗauke ta ya bayar da ita zuwa gare shi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa kowane ɗaya daga cikin bayi yana wayan gari alhali akwai haƙƙin yin sadaka ga gaɓoɓin jikinsa guda 360 bawa yana da gaɓoɓi 360 a jikin shi annabi ya ce kullum wannan gabar daga cikin gaɓoɓi kowace gaba daga cikin gaɓoɓin ɗan adam suna da haƙƙin yi masu sadaka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka ɗauka kowace gaba naira ɗaya za ka bayar don ka fanshi wannan gabar taka kullum sai ka yi sadaka 360 naira 360 sau 30 nawa ne 300 dai sau 30 dubu tara ne naira 60 sau 30 nawa ne sai ga kudin da yawa ba kowa ne zai iya bayarwa wannan a ce kudi ne za ka ke bayarwa sadaka kullum ba to daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yana wadatar bawa yana ainihin fansar gaɓoɓin bawa idan bawa ya yi sallar raka'a biyu daga duha daga cikin abin da ake fansar gaɓoɓi da shi daga wannan sadakoki din wanda kuma yake da halin da zai bayar da dukiyar don ya fanshi gabasa babu laifi ya yi walhar kuma ya ba da sadaka amma da yan uwa musulmi mu sanya shi da ɗabi'a daga cikin ɗabi'unmu yawaita yin sadaka sadaka tana ije masifa tana ture bala'i tana ainihin yayewa bawa damuwa da ya samu kansa a ciki wannan shine ƙarshen magana da malaye a ainihin babin sadaka idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi magana akan ta'atun mutanawwi'a sabon babi ne wanda in Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu fara karatu a ciki kafin mu kara karatun sati ɗaya ko kuma ya zama shine karatunmu da za mu yi na ƙarshe kafin ramadan sannan in Allah madaukakin sarki ya yarda sati ɗaya kafin azumi ɗin za mu yi wato lacca akan abin da ya shafi mahimmancin ko kuma ɗabi'a halaye na salaf magabata wajen fuskantar ramadan yaya ɗabi'un magabata yake wajen fuskantar ramadan da kuma irin ƙoƙari da suke yi cikin watan ramadana domin neman dacewa insha Allah za mu yi shi karatun da safe a wannan masallaci sannan za mu duba wani lokacin da ya dace a wani gurin na daban mu yi abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya samu a tara mu cikin lada kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana akwai yan uwa da suke da bukatu mabambanta akwai wanda suka same mu wasu sun kira a waya cewa suna da bukatu daban-daban a sanya su addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya kowa bukatunsa na alkhairi damuwoyin mu wanda muka iya faɗa da wanda bamu iya faɗa ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da yan uwa da kanne da 'ya'ya Allah ya gafarta musu mu da muke raye Allah ya samu koma ga Allah yana mai yarda da mu waɗanda suka yi hasarori Allah maɗaukakin sarki ya kawo masu hanyar da za su ainihin biya ba su suka da yake kawunansu marasa lafiyanmu da suke gida da waɗanda suke asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya matafiyanmu Allah maɗaukakin sarki ya tsare su Allah ya samu gama da duniya lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين